نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu sake haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na professor A Gwandu inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yini ko watan Ramadan yau juma'a biyar ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratu Saba jiya mun tsaya aya ta 18 yau za mu tashi aya ta 19 ala ga makarantun wani da aya ta goma sha takwas domin maganar ta meke wanda Allah bai nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور
a jiya mun karanta ni'imomi biyu da Allah ya wa mutanen saba cikin su ni'ima ta farko cewa an yi musu ah, fadamu gefen dama da gefen hagu don haka an yawaita musu abinci da koranmu da ruwa ba su da matsalar yunwa ba su da matsalar tsoro ta biyu kuma an sauwaƙe musu hanya ta tafiya ya kasance idan mutum ya taso da garin saba in zai je betul maqdis shine ko latifa ratna fiha sai ya kasance ya samu saukin tafiya akwai ƙuran bahiratar akwai wasu alƙaryoyu alƙaryu bayyanannu ga hanya wata ko ina ya tsaya zai tsaya wajen istiraha wajen samun abinci wajen samun ruwa don ka ba sai ya yi wahalar guzuri ba mun ji ni'ima ta farko sun kafirce mata ne su kau da kai sun kibiyar ni'imomin Allah sun bi kibiyar Allah sun kibauta Allah sun shirka da Allah sai Allah ya ashe ni'ima ta daya to wannan ni'ima ta biyu da muka karanta jiya wata Allah bai nan mu bayyana qur'an lati baraka fiya qur'an bayyatan ta cewa Allah ya tawwake musu hanyar tafiya tsakanin alƙaryar su da alƙaryar da za suna akwai alƙaryoyi tsakiya akwai saukin tafiya wannan su da kansu suka ce wa qalu rabbana ba'id baina asfarina suka ce ya ubangiji kai nisan tasuwa tsakanin tafiye tafiyen mu wata irin dadi yawa mutun yawa sai ce Allah ya kawo wahala ina fatan kun bayyana ko suna tafiya Allah ya ce na takaita wa qaddarna fiha sayra ni takaita musu tafiya ni sa musu alƙayoyi sai ce mun ba mu samu irin mutum zai tafiya ya daji ne ya dade da wahala ai akwai mutanen da ke haka nan dama dan adam cikin abin da yake kafirce ma ni'ima da shi akwai kosawa gaskiya ne ana kosa ma ni'ima za ka ga mutum yana cikin babban gida mai kyau mai komai akwai cikin gidan sai ya fita daji wajen ya shakatawa yanzu ba ya raina ni'imar da yake ciki amma ya kosa haka ne ya kosa da zama cikin sai mutum ya fita daji ya tsaya yana hutawa a daji da sauransu to su ba irin wannan suka yi ba su kwata-kwata suka roƙi Allah wannan ni'imar da suke ciki a canza musu akwai masu irin wannan masu addu'a ta wauta rabbana in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina in kana اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة فأمطر علينا حجارة من السماء أم ائتنا بعذاب أليم
ji abin da mushrikan Makka suka ce Allahu wa qala Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina tijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim ya Allah in wannan Qur'ani gaskiya ne daga wurinka to Allah suka ce saukar san musu da duwatsu daga sama ko a zo musu da azaba bayyananna wani yana magana da wani balarabe da ya zarge su da wauta sai ce ai babu wawaye irin mutanen ku da suka ce Allah in wannan gaskiya ne kai muna ruwan duwatsu daga sama kamata su ce Allah in wannan gaskiya ne Allah ka shiryar da mu ka ba mu ikon da gaskiya sai su ce in gaskiya ne a wal azabta su a wahal da su su akwai mutanen da ke wa kansu addu'a ta sharri ko ke wa ƴaƴansu addu'a ta sharri ko cewa wasu masoyansu addu'a ta shari in ba kaza bane Allah ya yin kaza wannan ba daidai bane to su irin waɗanda kwata-kwata suka butulce ma nema Allah fa qalu rabbana ba'id baina asfarina suka ce ya Allah ka nisan tasuwa tsakanin tafiyoyin mu maimakon da mun taso da gari mu ga mun kawo wani gari a dinga wahala ana tafiya Allah muna iyawa muna son mu wahala sai Allah ya ce wa zalamu anfusahum sai suka zalunci kawunansu faja'alnahum ahaditha sai muka sanya suka koma labari labarin su ake duk ko'ina wa mazzaknahum kullum mazzakin muka yayyage su dukkanin yayyagewa don ana ana ba da misali sai a ce abu ya yayyage kamar yadda saba suka yayyage shine Allah ya ce faja'alnahum ahaditha sai muka sanya su labaru ga suna ana ta yi ga su yanzu muna yin labarin su ana ta ganin wautar su duk inda aka yi magana su sai aga sun yi wauta ba su kyauta ba wa mazzaqnahum kullu mumazziqin muka kekkece su dukkan kekkecewa muka rarraba su suka baggare wasu suka yi wani gari wasu suka yi wani gari sai Allah ya ce inna fi zalika laayati hakika cikin haka cikin labarin mutanen saba akwai ayoyi gawa likulli sabbarin shakur ga dukkanin mumini mumini shine sabbarin shakur ga dukkan mai yawan hakuri mai yawan godiya halin mumini bai wuce ɗayan biyu ko ya kasance kana cikin ni'ima kana cikin jin daɗi kuma kayan da ni'ima ce kake ciki kana kayan da kana da abinci ina da tufafi ina da gidan zama ina da aikin yi ina da jalli ina da kasuwanci ina da lafiya duk kayan da haka to sai ka zama shakur mai yawan godewa a'a baka da kayan da kai kullum cikin lafiya kake haka Allah ya jarrabe ka da rashin lafiya jallinka ya kare baka da jalli baka da abincin da zaka ci to sai ka zama mai sabba da yawan hakuri shi mumini bai wuce waɗanda guda biyu babu mumini ba sabbar ba ba shakur ba don haka ba a ce ba mutum ba zai zama cikin wahala ba a'a ana yi akwai mutane da a cikin wahala amma Allah yana su zama sabbare masu haƙuri su zama masu haƙuri kuma akwai mumini cikin ni'ima su ko abin da ake su su zama shakur masu godewa don haka kada ya kasance kai kana cikin ni'ima maimakon shakur baka zan shakur ba baka zan sabor ba sai ka zan kai mai bajir mai yawan kuka mai yawan koke shi a ba a su za ka ɗayan biyu ne mumini ko dai sabbare mai haƙuri kwana ne uku bai ci komai ba ya haƙura ya san daga Allah ne ya san ibtila'i ne ya san wala nabru wan nakum bi shay'in ne ya san akwai lada inda Allah bai da lafiya rayuwa ce gaba ɗaya bai taba lafiya ba yau asibiti gobe gida yau asibiti gobe gida jalli ne yana da shi gobara ta canye ibtila'i ya cin mai bashi yayi mai yawa to duk yana cikin ibtila'i akwai mumini haka amma ya yake kasancewa sabba ya kasance mai haƙuri sabo mai haƙuri ko kuma ba haka bane yana cikin ni'imomin akwai nan akwai can akwai can sai ya zama me sai ya zama shakuru don shari sai inganta cikin sahihin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min abin mamaki ga al'amarin mu'mini sai ya ce la yaqbillahu lahu qaba'an illa kana khairan Allah bai yanke ma mu'mini wani hukunci face wannan hukunci ya kasance shi alkhairi in asabatu sarra'u idan farin ciki ya samai abincin daɗi ya samai akwai ta samai yana da ta samai dukiya ta ta ƙara yawa ya samu promotion ya samu aiki ya samu jami ya samu abincin da yake ci shakara sai gode ma Allah fakana khairan lahu wannan godiya alkhairi ce gari zaka mumini da sai sabuwar mota ya ce alhamdulillah na san wannan ni'ima ce daga Allah Allah ya bani to motar ta fi bai da mota akan yawan godiyar da yayi fa ina sabatu barra'u idan mugu abu ya samai na rashin lafiya idan mugu abu ya samai na talauci idan mugu abu ya samai na kariyar jalli idan mugu abu ya samai na rasuwa aka yi mai sabara sai ya yi haƙuri fata da tsairar lahu to wannan haƙurin sai kasance shi fi mai alkhairi to gare da wannan musibar ta samai da bata samai ba saboda ladar haƙurin da yi ladar haƙurin da aka bashi to ladan wannan hakuri ɗaya ta isa a ce gwamma da musibar ta same saboda abin da zai samu sai ya ce walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min wannan ba ga kowa yake ba sai ga mu'mini don haka musani ya ku bayan Allah in dai mu'mini kake kana da hali biyu halin akwai wahala halin babu akwai rashin lafiya babu ruwan halin amma ba a yadda ka koka ma kowa ba abin da aka yadda ka yi hakuri ya kasance ka yi hakuri to wannan shi aka so ko kuma hali na biyu halin akwai akwai akwai lafiya gare ka yanzu ba kuka rashin lafiya ba akwai lafiya gare ka akwai abin da zaka ci akwai tufafin da ke rufe ma al'aura sai ka yi hakuri don ka annabi sai ce abin da ake nufi da wannan ni'imar ka same ta annabi sai ce mun asbaha minkum aminan fi sirrihi mu'afan fi jasadihi wa lahu qutu yawmihi ka annama izat lahu dunya bi azafiriha duk wanda ya wayi gari cikin ku yana amintacce a gidanai lafiya lau baya gudun cewa yana cikin gida na jin tsoro za a fito a kama ni bacci zai dokai mu'afar fi badani yana da lafiya a jikin shi lafiya kalau yake ba yana can emergency ana ana tunanin ina za a samu gado ba wala hukutu yaumihi yana da abin da zai ci nan ba magana aka kana da hili wani wuri ba kana da waya biyu ko kana da tsaya ko kana da abin hawa ba a'a ba sharaɗi ba da kana da abin hawa mai abin hawa yanzu cikin mawadata yake yana da wani abu za'i a'a yana da abin da zai ci ci kawai rana to annabi ya ce kamar an ba shi duk duniya da abin da a cikin ta ne za ka ya kamata a cina da gode ma Allah yana da waɗannan yana da lafiya lau ya kwanta baya jin tsoron za a zo a kama shi ji mutanen falastin abin da suke ciki mutum ya kwanta bai amince maka kai safi bom bai faɗo gida ne aka wace ba to shi ya zan ba haka ba in ya kwanta yana da yaƙinin da yadda Allah lafiya lau zai tashi haka ya kwanta jiya da shekan jiya babu tsoron komai sannan yana da lafiya a jiki ne ba asibiti yake kwanci ba ba bai da kuɗin zuwa asibiti ba ne da bai nan ba bai iya cin abinci saboda rashin lafiya ba ne sannan yana yana da abin da zai ci ranar ɗai babu sharaɗin su kana na gobe a ba magana gobe ake ba gobe ba kamar sun za ka kai gobe ba kana da dai yau don haka abin da to annabi ya ce kai kana cikin ni'ima kamar wanda aka ba duk duniya da abin da a ciki za ka muji tsoron Allah mu ƙara gode mana imomin Allah ɗayan biyu ne ko dai mu zan sabbarin mai yawan haƙuri ko mu zan shaku ko sabbarin mai yawan haƙuri idan babu ɗin ne gaskiya ne babu to haƙuri ko kuma mu zan shakur mai yawan gode mai iman in akwai wayannan ayoyin muna tsananin neman su a wannan lokaci abin da yasa ba a gani saboda Allah ce wa qalilu min ibadiy shakur ɗan kaɗan ne cikin bayina masu godewa zaka kaɗan ne masu godewa suka yi amma masu abin da za su ci yau ba su in sun kwanta bacci zai ɗauke su domin ba su tsammanin cewa za a zo a ɗauke su wayanda suke lafiya lau ba su emergency asibiti su suka fi yawa wata wa'inda a cikin ni'imar nan su suka fi yawa wanda yana da abin da zai ci yau ɗai bai da na gobe to in an haɗa shi da wanda adda na gobe da jibi aka tattara su suka fi yawa da wanda yanzu yana nan wallahi bai da abin da zai ci yanzu to wa'inda adda abin da za su ci su suka fi yawa cikin mutane yau za ka yi ƙididdiga a cikin a kawo mutum ɗari biyu da suna da abin da za su buɗin baki da gudu za ka kawo su in ba ka same su baka je santa in kana wala ya da za ka hada mutum ko wace santa za ta samu mutum ɗari biyu to kaga suna da abin da za su ci su waɗannan fa wanda ke guguriyo aka guguriyon wannan santa waɗanda ba su da ni waɗanda adda ba su guguriyon wannan santa to a nan ma za ka sa irin mutum ɗari biyu cikin waɗanda mu muke irin yawa ba su da ni waɗanda a yau muke irin yawa ba su da su ne muke gani wajen guguriyo in ana raba kunun azumi in ana raba kunu da kosai na azumi ana raba iftar santa shinkafa da da kunu da waye su ne muke gani to a su ɗai yau kana ɗaya ɗaya ɗari biyu yanzu kana ɗaya ɗaya ɗari biyu a su ɗai to amma a ce ka kawo mutum ɗari guda waɗanda yanzu yanzu da ake magana ba su da abin da za su ce an jima ka sun tabbata da suna ɗauki da azumi ba za su samu abin buɗe ba an baka wahala ba za ka iya samu su ba ka iyawa masu shikin masu suna da lafiya a jikinsu suna da kaje asibitota waɗanda a can ka kirgo su ka kirgo inda a gidajen su zaune lafiya ne ba za a haɗa yawan su ba ba su kai 1% ba ya ce a gidajen ma akwai inda ciwo ya yi musu yawa ba su iya fita ba su kai 1% ba in ka tafi kasuwa za ka iske mutane cike in ka tafi bankuna za ka iske mutane cike in ka tafi duk inda mutane ka taruwa ma'aikatu ne za ka iske cike ba su da ciwon da ba su iya fita sun ninka goma waɗanda a cikin wahala amma masu kuka bacci da ƙayyata musulunci babu mai kuka mai kuka shi babu shi abinda akwai sabbalin ko shakur wanda adda wahala nan da a can asibiti kwance yanzu yana emergency ana neman ana neman ana neman gado Allah bai je kuka ba ya ji ga mutane wayo babu wayo bai da lafiya a ci aka yi hakuri ya hakura Allah ya sauko mai wannan rashin lafiyar da wata hikima ta Allah da yake so ya samu lada wala nabdu wannakum da sauransu to babu mai kuwa to amma za ka samu waɗanda ya cancanta su yi haƙurin daban waɗanda ke cikin ni'imar ma wanda yake aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi wala hukutu yawmihi su suka fi yawa cikin masu kuka saboda mu ji tsoron Allah mu canza in ma sabbarin in gaskiya ne asibiti kake kwance in gaskiya ne wallahi yau ba ka da abin da zaka ci to babu wanda ya ci a jikukanka a Facebook babu wanda ya ce a jikukanka a makwabta abinda Allah ya ce ka zama mai haƙuri sai ka samu aljanna sai annabi ya ce in kai ya haƙuri irin yawan ladar da za a baka da taimakon da za ka samu ga Allah to gara ma baka da ɗin wannan musibar ta same ka wannan rashin lafiya ita fi ma alkhairi wannan baka da abin buɗin bakin shi ya fi ma alkhairi amma fa in ka yi haƙuri in kuma kana da to so akai ka gode in ka ce alhamdulillah ma sha Allah la quwwata illa billah ka jibi gonar ka ka jibi kamfanin ka ka jibi gidanka ka jibi motar ka an kawo mai wanki ya kawo tufafin ka ka jibi tulin su kai ka wa kanka wanki ka jibi tsibin tufafin da zaka wanke naka ka ga wayar ka ka yi kaza sai ka ce ma sha Allah la quwwata illa billah ka ce lalle wannan ni'ima ce daga Allah ka gode mai to haka ake so mutane su ta su kashe biyu baka da komai to kai hakuri don shi malamai suke tattaunawa akan waye fi abdul fakirun sabirun am ganiyun shakirun wani ya fi cikin su ibn taymiya da risala da rubuta haka cin wani inda Allah talaka mai haƙuri wanda baya da din baya da lafiya baya da kunna ma babu wanda ya taba jin kuka ne cikin salaf akwai wanda ya ce ya makafce shekara kaza mata ce bata sani ba yana gudun ya kai ƙara Allah ya nuna mata baya ji to bale yanzu mutumin da yana da komai amma ya zo ga facebook ya ta nuna babu babu babu babu ta wani ma yake a coin wani ya ce babu sai ce a lalle babu to to yanzu wani filada wanda yana da wanda bai da ya yi haƙuri babu wanda ya sani Allah ya ce ya sabu humul jahilu aghni ya amina ta'affufi shi jahili sai ma ya aza wannan mawadaci ne saboda dai kare kai ne bai taba jin yayi kukan babu ba shi ya fi afganiyun shakir ko kuma wanda shi yana da Allah yana ta bashi da alhamdulillah da ya ji bai bibin mota ta yace masha Allah la quwwata illa billah da ya ji roba roba ne yace masha Allah la quwwata illa billah mutum ne ko kafa ba su da Allah ya bar roba roba da ya ji waya ta yace masha Allah la quwwata illa billah shekara kaza da suka wuce duk garin nan babu mai waya da ya ji kalar tufafi ne biyu sai ya tuno lokacin da an goka zuwa neman aron tufafi ya yi agaci sai ce masha Allah la quwwata illa billah to da iri ne da ke gorewa da wanda bai da komai da rashin lafiya yake yi hakuri shi kuma bai yi kuka ba wafi wani kaga duk wannan falala ce za ku samu ku roki Allah ya baku ya wadata ku amma ku ta godiya da abin da kuka samu wannan shi yafi kuka da ragowa da kai ƙara Allah da nuna babu to baka shiga cikin muminai ba domin kai ba sabbarin kake ba sannan kuma ba shakuru kake ba kowane su mutum ne mai daraja inda Allah wanda Allah zai ba lada Allah ya samu cikin shakur wanda yawa ni'ima yana ta gode ba ko kaga dukkan suna da falala annabi ya ce Allah ya jarumce ka da rashin lafiya Allah ya jarumce ka da talauci kai ya hakuri wannan shi yafi ma alkhairi in ya baka ni'imomi ka gode wannan shi ma shi yafi alkhairi to mu Allah ya samu cikin wanda zai ba ni'imomi mu gode ko bai jira mu dai ga Allah kowane su ya fitin da Allah ya ce kowane su da ƙwararri amma dai Allah mun yi suka samu cikin da kawwa ni imomi mu diba mu ce Allah mun gode Allah ya ba mu ikon godewa ai sai Allah ya ce ni ni shi ɗaya musu ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حليم
to mutane saba ɗin da suka wuce da Allah ya musu waɗannan ni'imomi suka butulce suka kafirce ni'imomin Allah sai ce wala kar saddaqa alaihim iblis wa bannahu shedan ne suka gaskata mazato ne akan su shedan mi yace yace fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa illa ibadaka minhum al-mukhlasin
shirin ya rantsuwa ƙala fa bi izzati ka la ubuyannahum ajma'in na rantse da buwaye ka Allah duk sai na halakar da 'yan adam kowa da kowa sai ya halaka illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayan ka wanda ka tsarkake to su shedan ya yi musu da to haka haka shedan ya ce sun mala'ati yannahum min bayni aydihim wa min aymanihim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ya ce sun mala'ati yannahum min bayni aydihim sannan sai na zo musu ta gaba gare su wa min khalfihim da bayan su wa an aymanihim da gefen su na dama wa an shama'ilihim da gefen su na hagu wala tajidu aktharahum shakirin ba za ka samu mafi yawan su masu godiya da kashi dan ya tabbata mana zato ya ya nuna da mana zato cewa zai iya gama da mu za a ba mu yima mutu godewa ya ya haka yin wa Allah alƙawari ya san yadda zai yi da mu ba dai mu bane to za a yi mana ni'ima a bamu a bamu a bamu mu yi kuka mu ce babu sai su waɗannan mutane saba sai suka faɗa cikin wannan tarkon wala qad saddaqa alaihim iblisu wannahu sun gaskata ma shedan zaton shi da yayi game da su zaka kai ma da kake da shi a yau kake da abin da ke isa ka ci ni daya kake da lafiya a jikinka kake da makwanci da kake kwantawa ka tabbatar da zaka tashi lafiya to in ka yi kuka shedan ya gama da kai haka yayi ima zato ya ce sai an baka kace baka gode wala tajidu aktharahum shakirin Allah ba za ka samu mafi yawan suna godiya ba zan yi a cikin suratul isra ne yake cewa afara ara'aitaka hadal ladhi karamta alayya قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتلكن ذريته إلا قليلا ala ara'aitaka hada alladhi karamta alayya shi dan yace ma Allah kana ganin wannan da ka girmama a kaina kace yi mai shi yi mai sujuda la in akhartani ila yawmil qiyama idan ka jinkita ni zuwa ranar alqiyama la ahtani kanna zuriyatahu illa qalla sai na wala kanta zuriyata gaba ɗaya na kwashe su na sun biyo ni sai yan kadan don haka mutanen saba sai suka shiga ciki Allah yace sun gaskata shi da yace ba za a gode ba in an bayar haka ɗan adam zai sa su za ka dinga kuka daga shiɗan ne yanzu mun ji aya sabbalin shako in dai babu ne shi na Allah haƙuri ya kai in akwai kuma godiya yake to waka kuwa in bai in akwai in akwai shiɗan yake siyasa a yi kuwa za ka yanzu masabobi guda uku ne biyu na Allah na mai haƙuri in babu da kuma mai godiya ya akwai don haka na Allah babu magana kai ƙara in kakkai ƙara kai yi wannan kuwa baka zan mai godiya ba in ka kai ƙara aka bincika ga akwai wani abu da gare ka da baka faɗi ba misali abinci ɗaya an babu sai ka yi harguwa da ka yi harguwa babu wayo akwai yunwa baka ce amma akwai ido ba Allah amma akwai baki amma akwai kaza akwai kaza duk baka faɗi wannan ba to ka shiga cikin tarkon shi nan kamata ya sai ka gama gidan ya duk ni'imomin da Allah ya ba sannan ka ce kuma ina jin yunwa sai ya kasance yanzu kai in ma balance za ka yi kaga ka faɗi alherai ka faɗi wanda ba daidai ba yanzu kai in wani yanzu ya maka ka kita kyautata mai kai ta kyautata mai kai ta kyautata mai gidanka a bashi abinci da nama da komai ka biya mai school school school fees kai mai uniform kai mai komai amma man shanu abba a sa mai cikin abinci zai dinga yawo gida gida an walakanta shi babu man shanu abin da kace mai gidan Allah abubuwa da kai mai ni fadi ba kaza ni ba kaza ni ma kaza misra ba kai min ajinci da in zaka fadi ka fadi wayannan abubuwa to shi ma a kaddarta kana da yunwa yanzu abin da addade shine kai hakuri to amma ba za ka yi hakuri ba kana son ka nemi hakkin ka don mi karka baka rayuwa za ka sai ka fadi amma an baka ido wa lisanan wa shafataini an baka lafiya an baka hannu an baka kafa an yi min kaza an yi min kaza sai ka gama kidan ni'imomin Allah wa in ta'uddu ni'matallahi aiki ya same ka sai ka gama kididdige su gaba ɗaya sai ka ce kuma yana da matsala kuma ina jin yunwa in kai haka to kai sai lokacin za a ce kila ka yi adalci na magana ba ya da ya ce abin da kai ba adalci ba ne don haka shedan ne ya gaskata aka gaskata shi da ya ce sai an samu mutane sun ki godiya ji wannan dogon magana fa in zo musu ta gaba gare su ta baya gare su ta dama gare su ta hagu gare su kawai abin da yake so ka ki godewa yanzu kana da kutu yau ne kana da abin da za ka ci yau kana da kaza kuma ka fito da kai ake kukan babu sai ya ce fanta ba sai suka bi shi zaka da kayi ma Allah kuka kukan babu to kai ma ita ba ta shaytana ka bi shaytan kuma ba kai ɗaya ba ko inda ba su biyar shaytan kuna da yawa da ke bi ne illa fariqan minal mu'minina sai wani yanki na mu'minai suka ba su biyar shaytan suka in ba su da hakuri suka yi ba su cewa ba su da sukan in suna da gode ma Allah suke yi don shi ibn taymiya yace cikin sahabbai akwai masu tsananin talauci akwai masu kuɗi amma da ɗaya duniya ba a taɓa jin kukan masu tsananin talauci ba ba a majin kukansu kuma ba su zargin waɗanda adda kuɗi suke ba su ba su ba don shi Allah ya ce ya sabu humul jahilu agniya amina ta'affufi shi jahili aga kai mawadata ne ka san wanda bai sani ba akwai abin da yake doka kuɗi yanzu in kaga Allah ran da hudaggar tashi da ɗauki ga sai ka Allah da kuɗi ne ba ka ake gane mai kuɗi ba in kaga ba a gane mai kuɗi daga tufafin da ya sa wani yanzu ya sa tufafi ba su ke yake ɗan bula kenan kawai ɗan bula sai da kuɗi ko ba haka bane ana samun mutum yau ana samun mutum yanzu kasancewa da Allah ya sabu mu jahilu abin ya amina ta'afufi ana samun mutane da yawa da ƴan uwansu da abokansu da mutanen unguwarsu suke nuna na musu zaton suna da kuɗi ba su ba mutane kuma wallahi ba su da su akwai mutumin da gayen yake so ba san yadda aka yi samu kuɗi sai roba roba ne ba dai a dashi aka yi ya kwashi kwasa ta biyu a kwasa ƙwarya goma sha biyu ce shi aka ba ta biyu ya so roba roba ne yana wanke abi ne tsaftsatsa yana hawa sai hasada ta motsa sai mutane su iya da kuɗi ya ke ya ba mu ba haka ake ba wani mota ma haka ake lon ya karɓo ta banki wani lawyer karɓota a cooperative za a cire mai ita cikin wata cikin shekara biyu shekara uku za a cire mai kuɗin mota amma yana iya tuɗewa ya wanke abitai ko ya ba da ɗari biyar ko naira dubu ga mai wanke mota ya wanke tufafi ne wani haka yake sun tsafta tsaf tsaf tsaf to su wayannan ya sabu hul jahilu agniya amina ta'afufi ya sabu hul jahilu agniya amina ta'afufi sai kasance cewa shi jahili wannan yake kafa hujja da shi akan cewa akwai kuɗi in za ka tambaye mutum yanzu misali ka cira da kuɗi ka ce shaguna nawa gari gidan mai nawa gari haka ake gane mai kuɗi eh haka ake ga amma mutum kawai yana mallamin secondary yana mallamin university don ko da yaushe na so yawa gida ne fenti fenti fenti don ya je kila bashi ya ciyo kila wani savings din shi ne ya sai ya sai wasu hila ya suna dubu tamanin ya aje har suka kai dubu miliyan biyu ya sai zuwa ya gina gida ya kai linta ya tsaya nan ya shiga wani adashi ya ɗauko ya yi gyara kawai suka ce ga mai kuɗi ba haka ake ba akwai mutanen da tsaf suke amma babu kuɗi tuntuni ake cewa ɗan sokoto allura da zare bakin ku da goro cikin ku sake da gaye wanda ya kai gaye shi ne wanda ka cin goro baki ne da goro wata in ka ga mutum da goro alamu ne na ya ci ya ƙoshi ba a cin goro dizat ne goro a ƙasar hausa sai mutum ya ci ya ƙoshi sai kaga yana taura goro wata ya ci to su ya sokoto da suke yana jin yunwa amma sai ya danne ya taura goro kawai sai ka yi tsammanin cewa ya ci ya ƙoshi wannan taɓa gari wani mutum ya sa toothpick yana yana ɗiba abin nan ban kula ba kuka daɗe tare sai ce mai yanzu wani ya gane toothpick in wani gangan ya kai da wani aga ci na ba kawai irin yawa talauci ba razara ne yawa ce ba a razara irin kawai a gane toothpick yana kuka ci gobe ba sai da ya kai abin ma na kula ce ok haka ne ba ta toothpick yake saba ki kana ta wasa da shi to akwai mutanen da irin haka ko da ba irin wannan level ba za ka gane yana iya yau mutum yana adashi ya kwasa ya sai iphone ko babu su akwai su mutum ya yi adashi ya kwasa ya sai roba-roba mutum ya yi rance ya kwasa ya gyara gida ne ya yi fenti ya yi komi ya yi komi to sai a yi tsammanin cewa mai kuɗi ne ana ta zargin mutane da irin wannan to kai yanzu in allah ya baka ka ce alhamdulillah in bai baka ba kuma ka haƙura kakka bari a ji kukanka a ji cewa babu wai na ayoyin shi abinda suke koya mana sai Allah ya mana magana shedan da ya fadda su me yasa ya fadda su sai ce don kanka hujja kai baka ce ai ni ma ne kuka shedan ne zai min sai ce ma kana lahu alaihim min sultani shedan ku bai da kikun cilasta kowa ku bai da kafin cilasta kowa Allah ya ce wa hadaina hun najdaini Allah ya shirye shi ka hanyoyi guda biyu in ka ga dama ka zo masallaci in ka ga dama ka je gidan giya in ka ga dama wanda ya ce wayo ba in ya ga dama zai ce alhamdulillah bai cewa wallahi ya tashi cewa alhamdulillah sai ji amma koyi shi alhamdulillah ba ta hitowa wayo Allah dai ka fitowa haka ne dama ce ka gani shedan da yasa ake cewa wayo Allah wa ma kana lahu alaihim min sulfanin ba yadda wani karfi da yake iya tilasta ka kai illa li ya'lama man yu'min bil akhirati sai dai Allah yana son ya san mutane kala biyu illa li ya'lama man yu'minu bil akhirati sai dai muna son mu nuna mu sanar da jama'a wanda ya imani da ranar lahira mimman huwa min hafi shak ga wanda yake da kokonto da ranar lahira zaka mai butulce ma ni'ima Allah shi ke kokonto da ranar lahira domin ya butulce ma ayoyin da suke cewa ku gode in kara muku ya butulce ma ayoyin da ke cewa ku gode Allah na son masu godiya ya butulce ma ayoyin da ke hana butulci don haka yana da shakku ga tashin alkiyama bai kaddamar da komai ga tashin alkiyama ba don ka yadda ka zama min man yu'minu bil akhirati cikin masu imani da ranar lahira cewa ina ji yunwa sai ni wanda suka fi ni daraja sun ji yunwa sun yi haƙuri yanzu suna lahira na don don ban da sai ni wanda suka fi ni daraja sun yi zama ba su da inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab ana ba masu haƙuri da su ne cikakka ba tare da an yi hisabi ba tare da an yanke ba ka sani wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz hakika ubangijinka mai kiyaye dukkan komai ne ya kiyaye wa'in suka gode mai zai kara musu a nan duniya ko mai musu sadadin babban lada a lahira sannan ya kiyaye wa'in suka butulce mai zai an shi ni'ima ce a nan duniya kuma a lahira ya yi musu sadadin azaba mai radadi mihi musulunci daɗi ni'imar da aka baka in ka gode a shi alheri ce dukiya a shi alheri ce yanzu ya zan cewa kana da miliyan ɗari a banki kana da biliyan ɗari a banki wanda na alas ne kai adda duk kaza kai ka fi kowa kuɗi a banki na alas ne amma kullum ka diba cewa kai alhamdulillah ba dibin lista kai baka ce awa wani ya kusa cin min bai dai kokari in ƙara tsadar kaza bai kokari kaza kar don na su ƙara a'a kullum dibi ka kai kai naira miliyan guda Allah ya baka waɗanda ba ka komi da su kana cin abinci kana da komi suna banki kai miliyan goma Allah ya baka kai dubu ɗari Allah ya baka kai miliyan dukiyar ga fisadin ta ake lahira amma kai taka ta koma alkhairi da kayi mata godiya ka dinga gode ma Allah gidajen nan fa da muke ciki duk hisabin su aka yi lahira amma in kana gode ma Allah kai shike ne ka samu saukin hisabi motocin nan fa tufafin nan fa duk hisabin su aka yi lahira amma kai kana jiba na ka ce alhamdulillah in ka zauna cikin jama'a ka ce wallahi muna cikin ni'ima ni'imomin da ake ciki alhamdulillah mutane na da tufafi kaza da a baya ba haka ne mutane na da kaza sai kasance kana gode ma ni'imar kadiya ta in an ji lahira sai ka samu sauƙin hisabinta saboda mai wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz hakika ubangijinka mai kiyayewa ne ga dukkan komai sai Allah sai Allah ce ya rahama ulihu alladhina za'antum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin
la yamlikuna لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير
sai Allah ya ce Allah yana magana game da yanzu mun ji labarin mutanen annabi Sulaiman da annabi Dawuda su da Allah ya ce su yi godiya sun yi ko ba su yi ba sun yi godiya imanu ala Dawuda shukra sai suka yi godiya ya kasance a annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai kai to muna sallah sai ne kai to muna tawa ta annabi Dawuda azumi na godiya sai da kai to muna nawa na annabi Dawuda su ko mutane saba ba su yi wannan godiya ba don haka kowane su Allah ya mai ni'ima wani su ya gode wani su bai gode ba wa yasa ya ya ki gode wa wani su ki gode wani su gode wani ni'ima sun butulce ma guma kare sun butulce ma shedan nune suka yi godiya wanda ba su yi godiya ba kuma to wasu abubuwan bauta ko ba bayan Allah suka ja su don kuka bauta ma Allah kuka bauta ma wani Allah yanzu lokacin da Allah ya baka ni'ima kace alhamdulillah kai godiya ko ya sama ibtila'i kai hakuri to ka bauta ma Allah lokacin da kai kuwa ka bauta ma shedan za ka dole sai ka bauta ba daya to sai Allah ya bamu labarin abubuwan da ake bauta sai Allah ya ce kulli dul ladina za'amtum min dunillahi ya ku masu kiran wani kuma bayan Allah wannan ayar tana cikin ayoyin da suka fi kowace aya magana game da tauhidi cikin Qur'ani game da ibnu qayyim ya ce cikin ayoyin Qur'ani da suka yi magana game da kadaita Allah da nuna cewa duk wanda ya kira wani Allah ya kira banza da ayoyin da suka yi kwata-kwata nuna maka munin shirka wannan aya tana ɗaya daga cikin manya-manyan ayoyin da suka yi haka ni Allah ke cewa Allah ce kulli dul ladina za'amtum min dunillahi ka ce musu ku mushrikai masu kiran wani kuma bayan Allah ku kira duk wanda kuka raya yana iya yi muku wani abu kuma bayan Allah na farko la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wa'anda kuke kira ba su mallaki ko ƙwara azzara ba sama da ƙasa sama da ƙasa komi a ciki na Allah ne na ɗaya kenan na biyu wa malamu fihi ma min shirkin a sama da ƙasa ba su da wani abu da suke da wani shaya suke da wani rabo ciki su ce da su da Allah addashi na uku wa malahu minhum min zahir cikin su babu wanda ya taimaki Allah ya samar da shi yanzu da misalin zai tun kwata kwata duk wanda ya ce zai taimake ka kowane ne yanzu a ji ta gefen masu kiran gumaka don gumaka su taimake su babu mai bauta ba wanda ba yana tsammanin wani abu da gare shi ba mu da muke bauta Allah muna tsammanin aljanna ne muna tsammanin Allah ya taimake mu Allah ka taimake mu da taimakon ka ihdinas siratal mustaqim Allah ka ka shigar da mu hanya madaidaiciya Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka sa mu aljanna Allah ka sa mu cika da imani Allah ka ba mu haihuwa Allah ka biya mana bukatar mu duk muna bauta ma Allah muna muna haufan wa tsamman ko muna tsammani ya ba mu wani abu muna tsoron abinda inda shi na azaba duk wanda kake bauta to ya kamata kana tsammani ya baka wani abu to yanzu mu dawo misalin duniya duk wanda kake bukata ya maka amfani na nan duniya sai ran ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan guda hudu da Allah ya faɗi uku cikin wannan ayat ga ɗaya nan tafi cikin aya ta ɗaya na farko ko shi ke da mallaka Allah ce ce la yamliku na mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi idan mutum ya ce zo in ɗauke ka aiki kamfani zan samu maka aiki to ko shi ya adda kamfanin ko shi an manaja shi yana da shi adda kamfanin na ɗaya kenan na biyu a ba kamfani ne ne ba amma yana alƙawari zai ɗaukar ka sai Allah ce ma lahu fihi ma min shirkin baya da abokin tarayya shi zai yana da shaya a cikin kamfanin ya ce a kamfanin wani ai mu da shaya ciki ina da shaya ciki stakeholder dake don ka ya tashi ɗauka aiki akan ce ta gefe na kawo ma'aikata biyar ko goma kakka da mu zai samu ma'aiki wannan kamfani ko wannan ma'aikata in ba haka ba sai ce a kamfani ka za a samu ma'aiki ai ba ni addashi ba na farko kenan na biyu ban da shaya ciki na uku amma da shi ba mu muka ce maka ya kai inda ya kai ai yana jin magana ta ai ne yake zuwa jami'a sai Allah ce wa malahu minhum min zahir shi Allah babu wanda ya ce maka samar da kasa da sama da abin da a cikin su yau sauran abu guda ya rage wala tanfa'u shafa'atu ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ya tsanan yanzu abin da ya rage cewa a'a ba ni adda kamfanin ba na ɗaya ke na biyu ban da shaya cikin kamfanin na uku ba ni ban taɓa taimakon mai kamfanin ba amma yana ganin kima ta a matsayin akan ramakan lawin ne mai magana yana ji eh ina iya neman ceto sai Allah ya ce wala wala ta wala ta fa shafa'atu indahu illa liman abi to shi ko ceto ba wanda yake sai ya ce mai Allah ka taimake mu kawawa illa liman abin lahu sai wanda yayi mu izini za ka ba mu da ya ma ya ce ma Allah ya yi wa wani wani abu in ba Allah ya yi ma ba sai Allah ya yi maka izini sannan ka iya tafiya neman ceto inda shike kaga am ibn qayyim yace an tare ko wace hanya ta shirka Allah na farko a sama da ƙasa Allah ce kul bi alladhina za'amtum min dunillahi ka ce ku kira duk wanda kuka raya koma bayan Allah duk wanda za ku kira na farko la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi babu abin da suka mallaka in sun ce za su baku lafiya ba su suka mallake ta ba in sun ce in ku butulce musu za ku samu ciwo ba su suka mallake shi ba in sun ce arziki ne ba su addashi ba in ƴaƴa kaka nema ba nasu bane in in tsoron wani abu kai ba su ke kawo wannan abu ba shine la yamlikuna mithqala dharratin ko ƙwarar azara duk abin da ake kira kuma bayan Allah bai mallaka ba a sama da ƙasa na biyu wa ma lahum fihi ma min shirkin a sama da ƙasa su wa'annan abu ba su da shaya ba su da wani sashe su a Allah shi adda lafiya mu kuma mu adda jalli don haka in Allah ya baka lafiya ka gode mai ka zo inda muke mutuwa ka jalli a'a ko kuma Allah adda rabin lafiya mu adda rabi ko shi adda mafi yawa amma mu ma muna da babu wannan wa ma lahu minhum min zahir babu wanda ya taimaki Allah samar da wani abu ciki yanzu kwata kwata yake misali yanzu lokacin siyasa ake sai wani ya maka alƙawari ce zan sa a yi maka mukami kaza zan sa a yi maka minista sai a ce a kila shi a shugaban ƙasa shi ne kaga yana shi adda mallaka komi a wani ba ni a shugaban ƙasa ba to sai a ce kila shi adda wani sashe ciki ciki mataimakin shugaban ƙasa ne tare aka zaɓe su zaka yana da wani sashe ciki da za a ce kawo minista biyu ko uku ya ce zai kawo ma a ba shi ba ne sai ce amma muka tsaya muka taimaka wajen fati a yi wa malamu minhum min zahir Allah bai da sai ce ai muka taimaka da aka zo jihar gamu muka kawo ta don haka dole mu za a tuntuba in zan ba da candidate to Allah bai da wannan sai ya ce a ba komai bane dai shi shugaban kasa tun sai da yana gwamnan Lagos muna mutunci da shi don haka in ga ba yana da abubuwa sai to shi Allah bai da wannan wala ta fa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu to kuga ta kowane gefe in baka da wannan yanzu kana zaman ka kawai ka fayarwa maku yake yana cewa sai ba minista shi ba shugaban kasa ba kai da shehu usman wa maku shi ba shugaban kasa ba shi ba wata yanzu shugaban kasa ba shi ko roba ce bai kawo ba sai shi ko shugaban kasa ne bai taɓa gani ba ba ka hoto ba yanzu yana da wata cewa zai zai sa a yi maka wani mukami to duk wayar da ake bauta ko Allah haka suke ga duk abin da ake bukata komai ba su da ko ko a faɗa su ji ko su faɗa a ji ba su isa su faɗa a ji ba don wala ta fa shifatu inda hu illa liman azina lahu sai wanda yawa izini don haka ba su cikinta ba sai ibn qayyim yace fa ta'ammal kayfa akhadhat hadhihi al-ayatu ala al-mushrikeena majami'a turuq ka ji yadda wannan ayat ta rike mu mushrikai duk hanyoyin da suke bi Allah fi dakhalu minha ila shirki wanda ke sa su shiga shirka wa saddad biha alaihim al-baba ta zuhe musu kofa wa ablaga saddin mafi kurewar rufewa wa akamahu da mafi hikima ce mafi kaiwa ƙarshe fa innal abida shi mai bauta inna ma ya ta'allaqu bil ma'budi yana rayuwa ne da abin da yake bauta ma lima yarju min nafsihi domin abin da yake tsammani na amfani ne don haka mu muna bauta ma Allah ne domin muna son aljanna ne domin muna son Allah ya bamu ne domin muna son Allah ya shiryar da mu ne wa illa inda mai bauta ya tabbatar da abin da yake bauta bai iya fa illa in ba haka ba falau kana la yarju manfa'atan minhu da mai bauta baya tsammanin abin da yake bauta zai iya mai amfanin komi fala ya ta'allaqu qalbuhu bihi abadan har abada zuciya ta ba ta rayuwa gare shi har abada kai da ka san Allah kai kai ba ka zuwa wajen makar kudin ka aza mata kuga ka dinga cewa ita ka so kai ka fito da ka san komi ba ta iya yi to duk wanda ka san haka ne to bai kamata ka bauta ba sai cewa ila ibn wannan lokacin fala budda an yakuna al-ma'budu dole ne abinda ake bauta mai ya zama imma malikan li asbabil lati tanfa'u biha biha abidahu ko dai ya kasance shi ya mallaki abinda ke amfanar da wanda ke bauta sai aw sharikan lima aw aw sharikan limalikiha ko kuma ya yana da wani shaya ya zai shine wani majibinci wani abokin tarayya ne ga mai wannan mulkin au zahiran au waziran au mu'awinan lahu ko ya zan mataimaki ko ya zan abokin aiki ko ya zan mai taimakawa ga shi wannan wannan shugaban wannan mai mallakar au wajihan za ummatin wa qadarin ko kuma ya kasance mai fuska da mutunci inda yake ya shawo inda wanda zai iya neman mace to inda shike fa idan tafat hadin umurul arba'a idan wa'annan al'amura guda uku suka kawo hadin umurul arba'a wa'annan abubuwa guda uku shi bai mallaka ba shi bai da shaya ciki shi ba shi ya taimaki wanda adda shi ba sannan baya faɗi ajiya inda mai shi wa'annan guda hudu shine fa idan tafat hadin umurul arba'a min kulli wajhin daga kowane fuska in tafat asbabu shirki wan qata'atil mawadda to sabon man za su a yi shirka da wani ko abota bai ko a soshi sun yanki domin bai da wa'annan فنفى سبحانه عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة في السماوات والأرض نفرقو سي الله يكوري ما أبوكين تاريا سو wanda suka tarayya da su gare shi ya kore musu musu ya mallaki ko ƙwarar azara a sama da ƙasa fa yaqulu al-mushrik sai kila wanda ke shirka sai ya ce qad yakunu zahiran aw waziran aw muawinan na yadda ai ba shi adda ba Allah adda amma zai iya taimako zai iya taimaka ma Allah ko wani wazirin Allah ne ko wani wanda ya taimaki Allah ne faƙala sai Allah ce wa malahu minhum min zahir Allah ai bai da wanda ya taimakai a cikin su sai ce walan tafka illa shafa'a babu abin da yake sai ceto to zamu iya faɗa mai yaji yana ganin mutuncin mu da mun faɗi yana ji fala ha ha an alihatihim sai Allah ya koyi wannan daga abubuwan bautar su annahu la yashau ahadun inda hu illa bi idnihi cewa babu mai iya ceto inda Allah sai da izinin Allah fa in lam ya'dalli shafi'i idan Allah bai yi izini ga mai ceto ba lam yataqaddam li shafa'ati bayna yadayhi baya iya gabatowa da shaidu gaban Allah ya ce Allah yana so a cecewa ne lahira Allah yanda ake ceto shine Allah ya ce wala yashfa'una illa liman yartaba sai yace man dallazi yashfa'u indahu illa bi idnihi ne yace wala tafu shafa'atu indahu illa liman adina lahu watan ceto inda Allah ranar lahira sai da sharadi guda biyu na farko sai ma izini ya ce wane ka je ka yi ceto ba haka ibrahim ya zana ce allah a bani ceton wane addu'an ma a roƙa babu wanda ya isa sai wani da cewa allah da cewa ne da wani da wani na zaɓe ku zo ku nemi ceto to yanzu su nemi ceto sai su nemi ceton kowa sai ce a wala ya shi ɗauki illa liman ya kaza sai wanda ni yarda da shi za a ceta don ka za a ce wani an baka ceton wane da wane da wane da wane su ne kasanka ka zo inda ni ka nemi ceton su zan baka ceton su ba ka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zai yi sujuda ka kashi al'ashi ya yi roƙo sai a ce ka tashi ka nemi ceto a baka ceto ka roƙa a biya a biya ma za ka duk wanda zai ceto ce mai za a yi ba ka iya ceton babanka ko ɗanka ko ɗaninka ko ɗan uwanka haka kawai akan bebe Allah ba a'a sai in ya bi Allah Allah yana so a cetai sai Allah ce ma kai ka ceci wani haka sai Allah fa innahu lam ya'zan li shafi an yataqaddama bi shafa'ati bayna yadayhi kama yakunu fi haqqi al-makhluqin kama yadda ake nan duniya nan duniya kai ka tafiya ka cewa ne a sallama ni ka kawo ka wallahi na zo neman mawani aiki ne na zo neman mai ceto ne to wallahi ba wa Allah haka sai yake cewa ne taho ka nema kuma in ka taho da wani da wani mutum uku aka baka kuma ga sunan su sai zaka zuwa ka nemi ceton su kaga Allah ya kore ba duk wani wanda ba shi ba fa innahu lam ya'zan lahu minha wa amma man wa amma ni kulli ma siwahu wa amma man kullu ma siwahu faqirun ilayhi bi dhatihi fa huwa al-ghaniyyu bi dhatihi an kulli man siwahu wanda duk wanda ba shi ba talaka ne zuwa ga rai to shi an mawadaci daga dukkan komai fa kai fa yashau inda hu ahadun bi ghairi iznihi ya wani wanda ba shi ba zai ceto inda shi ke ba da izini ne ba don haka wani ya nuna muna girman Allah ya nuna muna kaskasci da wulakanci abin da ake roƙo kuma bayan Allah duk wanda za ka roƙo gunki ne wani shehi ne wani waliyi ne wani mala'ika ne wani kowanne iri ne za ka roƙo sai ka ɗina wannan sufofin guda hudu yana da su akwai tsakanin sama da ƙasa da sama da ƙasa akwai abin da ya mallaka a'a akwai abin da ya taimaki na biyu akwai abin da ya taimaki Allah wajen mallaka a'a na akwai abin da ke da shaya shi adda wani abu Allah adda wani abu a'a lafiya ce kake bukata ko yaya ne kake bukata ko jari ne kake bukata ko gafara ce kake bukata ko shiriya ce na uku sai ka tambaya shi akwai abin da ya taimaki Allah samarwa na lafiya ko yaya ko aljanna ko wani abu a'a to shi wannan da ya tafiya ya gaya ma Allah ya ce ya baka ba tare da Allah ya bashi izini ba a'a to bai cincinta a bauta mai ba bai cincinta a roƙo ta gefe ne ba sai a roƙi Allah shi kadai domin shi yake bayarwa wannan za mu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mai shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyi jiya mun shaye lokaci ai tambaya ɗaya ko biyu yau yan akwai su sai a karanta gudu abin da ya samu wallahu ta'ala alhamdulillah da saka wa alkhairi akwai tambaya kwara guda wanda ke cewa assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da takwa malam me hukuncin karbar auction irin na motoci da mashin da ake a ma'aikatu
ai mun taba ansa ta ko soke ji shekaran jiya zai bai jiya ba domin ya kara ki wanda aka yi na ma'aikatu ko masallatai ko wani mai kuɗi yayi na gida ne ko wani ba wannan bai da iskali mutum ne ma'aikata ce za a so mata sabbin motoci sai a ce to motocin da ana a hisuwa a saisuwa ma'aikata ce za a yi renovating ɗinta sai a ce asis ɗin da a cikin ma'aikata gaba ɗaya a hisuwa a sai sama ma'aikata mafi yawa ana fi san musu da arha wannan babu iskali kamfani ne zai yi sabon renovation zai sabon ƙarin gina sai ya fidda kayan da a cikin sai suwa ya fidda motoci ne sai suwa babu matsala wani mutum ne ko masallacin nan a ce za a yi musu sabon aiki su fidda fankokin nan da sss din nan da komai da komai sai suwa babu matsala don haka wannan babu matsala abinda adda matsala kayan da aka ansa a zalunci su wannan ko an fidda su aka yi wannan baya halatta amma misali ko kaya ne wanda gwamnati ta ansa akan ka'ida kwastom ne suka anshi shinkafa kila saboda bata cika ka'ida ba su an ce sai san matalakawa babu ishali ko su san matalakawa an saya suka anshi motoci da ba su cika ka'ida ba gwamnati doka ta yadda an anshe su babu ishali abinda ba a yadda ba a anshe domin ba a ba da cin hanci ba wannan in ka san haka ka saye to ka sai haramu a anshi kayan da ma'aikatar sata su aka yi aka sai suwa to wannan in aka yi ban yi daidai ba فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم